tsaro wanda suke a Saudiya suke akwai al-majma'ul fiqhi ad-dawli matattara ta malaman fiqhu na duniya gaba ɗaya inda kowace ƙasa ta musulmi tana da representant ana gane da kyau kowace ƙasa hatta nan Niger akwai representant yadda hatta a Nigeria ko ina duk inda ke da musulmai dai akwai representant akwai mumassil idan aka samu wata kadiyya wadda ta abu a duniya wadda a ƙarara a addini babu hukuncin ta sai malamai su haɗu su tattauna da ijtihadi wani hukunci ya kamata a hukuma wannan qadiya ana gane da kyau ko to wannan su ake cewa almajami akwai almajma'ul fiqhi alhindi manya manyan malaman fiqhu na ƙasar India wanda su ma suna da miza daga cikin miza su su duk abin da su ba da fatawa suna kula da waƙi'insu ne ana gani da ko ko suna tahiya akan mazhaba ta ta hanafiya shi yasa zaka gani abubuwan mamaki sai ka ji wasu abubuwa wanda da waya zaka ji wani malami ya ce halal ne su kuma sun ce halal ne wanda in ka bi diddigi kuma zaka gani suna da wata falsafa da suke da ƙarƙashin mazhabar su ta hanafiya to ma'ana dai yana muhim duk fatawar da duk hukuncin da zai kawo a cikin wannan littafin nasa na wata mas'ala sabuwa to mafi yawanci ya cira ta ne daga irin ra'ayoyin da malamai suke bada tare da shi ya cancanci ya iya bada fatawa domin babban malami ne amma ya zaɓi ya bada fatawa ta wadda malamai ne suka haɗu suka bayar domin al'amari na ijtihadi al'amari ne wanda yake buƙatar a kewaye ko'ina kowane ɓangare na abin da ake so a ba da fatawa to idan malamai sun haɗu wani zai iya ba da ra'ayinsa sai wani ya kawo saɓani wanda in ya kawo saɓani shi kuma zai iya ce a to na sabka daga ra'ayina akwai matsalolin da suke buƙatar sai an tuntuɓi malaman likitanci sai an tuntuɓi malaman ilmul falak ilimin tauraro wasu sai an tuntuɓi malaman kaza malaman luga da abin da ya kamata haka to shi yasa su majami'in idan suka hudda fatawa tahi da a ce wani malami shi kadai ya hudo fatawa ana gane da kyau ko domin aka ce sarkin yawa ya yi sarkin ƙarfi ko wannan shi ne kiran can malamai ne da yawa wannan shi kuma shi kadai ne na sai ya ce fa khudh bi mantuqi wa bil mafhumi fi kulli ma dhakartu fil manzumi ya ce a cikin dukkanin abin da na ambata a cikin wannan manzuma kin fahud bi mantuki wa bil mafhumi to ka niki mantuk kin maganar da kuma mafhum kinta kun san kowace magana musamman ta shari'a tana da mantuk da mafhum wannan ana gane shi a cikin ilimin usulul fiqh abin da ake cewa mantuk mantukun nas shine zahirin nassi mafhumun nas shine abin da ake fahimta daga nassin ba zahirin ba bari ba da misali Allah madaukakin sarki yana cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan fasiki yazo da labari ku bincika zahirin nas yana nuhin me yake nunawa al-bahthu an akhbar al-fusaq ko bincike game da labarin da fasikai suke bayarwa a yi bincike idan fasikai suka ba da labari ko kuma wajabcin bincike idan wanda ba a yarda da shi bai ba da labari shine zahirin zahirin nassi to amma mafhumun nass kenan shi kuma ashe ghairul fasiq la hajata ila tathabbuti bima yaqul idan mutum ba fasiki bane an san adali ne kenan ba a da bukatar sai an yi sai an yi bincike abin da fake ko gaskiya ne ko ba ƙarya ba sai a karɓa kai tsaye wannan shi ake cewa mafhumul mukhalafa domin mafhum kala biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa to bari mu ba da misalin mafhumul muwafaqa shi wannan mafhumul mukhalafa ne mafhumul muwafaqa Allah madaukakin sarki yana cewa fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma iyayen iyayenka kada ka ce musu ko da uff kuma kada ka yi musu tsawa ana gane da kyau ko wannan ayar zahirin ta me take ishara a haramun ne ka ce ma iyayenka uff shine zahirin aya amma mafhumul muwafaqa fa shine haramun ne kai musu abin da yake wannan shine ake cewa aula ko babu aula mafhumul muwafaqa mafi yawanci yana shiga a cikin babu aula kenan idan an ce haramun ne kace musu uf to ina ga ka zage su kenan mafhumul muwafaqa kenan zagin su shi ma menene haramun ne yi musu faɗa shi ma menene haramun ne ana gane da kyau ko to shine yace idan na faɗi magana kada kai aiki da zahirin ta kawai a'a kai amfani da mafhumul mukhalafa inda da mafhumul muwafaqa in kana da yace wa rubbama atlaqtu littidahi qaidin ka man'i durri was salahi yace mai yiwa idan na zo a wajen wani banki ko wata mas'ala in yi itlaq ma'ana kawai in saki maganar ba tare da na yi ƙaidi ba kamar in abdurri wa salahi kamar in ce in ba a samu cutarwa ba a cikin abu shine yake halatta ko kuma in ce in abu ya kasance akwai wani amfani a ciki to ya halatta abin da ke nuhi kenan idan abu ya zamanto zahiri to don saboda kada manzuma kinta ya waika sai ya gai abun bi itlaqin ana gane da kyau ko kawan misali sai ya ce ya halatta abu kaza ba tare da ya ce ba in dai a cikinsa akwai amfani ana gane da kyau ko ya ce domin abu ne bayyananne a shari'a duk abin da yake da amfani matuƙar bai saba ma shari'a ba za a bi za a yi ana gane da kyau ko shine ma'ana abin da yake ma'ana yana iya faɗi wani abu mutlakan haka ba tare da ya kawo kaidi ba domin abu ne sananne yace wa as'alullah alqabula fihi wa naf'a lit-talibi wal faqih yace ina roƙon Allah ya karɓa muna da wannan aikin sannan kuma ya amfanar da ɗalibai da kuma malumai na fiqihu da wannan rubutun da nayi wannan muqaddima ce muqaddima tana buƙatar a yi sharhin ta sosai don saboda idan ka gane mukaddima to nan zaka iya gane manhajin rubutun ko da ka ga wani abu a ciki na'am to za mu zo at-taharatu was-salatu na'am malam yace kenan sai a shirya a karanta
الماء bi صدأ تغيرا الماء الماء إن بصدأ تغيرا الماء إن بصدأ تغيرا فحكمه كآجل تأثرا وإن بصابون يكن قد موسجا فمثل ما بظاهر والخلف جاء مسألة التنظيف ذي الجفاف مثل سوى الطهور في الخلاف إن بالعلاج اكتمل التطهير لما صرف حكمه يصير لأصله خلاف بكر الذيهبي لأصله خلاف بكر قلت لعله وفاء المذهب تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها لا يضيء فاعلموا تحويلها لا يضيء أما الضل المعروف في الأظفار فمانع الوصول ما إن جاري فمانع
والزفر والزفر المركب الصناعي وصول ماء معه امتناعي وطهر من بشعرها أصباغ بغير جرم حكمه الصواب كالحكم في الأدهان والمسلوق أو الكريمات بلا فروق قسطرة والشرجل اصطناعي كدائم الحداث في النزاع مسألة حكم الغسيل الكلوي كالخارج النجس في كالخارج النجاس فيما قد روي مستفعل مستفعل مستفعل na'am sai ana sai mu shari malam yace an ga abin naka ki da rikon shi na'am malam yace alma'u in bi sada in taghayyara nan malam ya fara da tsarki da sallah ne don mafi yawanci ne tahon fiqhu da su ake farawa yace alma'u in bi sada in taghayyara fa hukmuhu ka ajinin ta'assara yace ruwa idan suka canza bi sada'in da sada sada ita ce a ya ke ce mata abin nan da ƙarye yake yi tsatsa rui ana gane da kyau ko? idan ruwa suka canza dalilin tsatsa da ƙarhen da suke bi yayi fa hukmuhu ka ajinin ta'assara to hukuncinsu kamar ajin ne abinda ake ce ma ajin shine alma'ul mutaghayyir li tuli almutsi sune ruwan da suka canza dalilin sun jima wuri guda ana gani da kyau ko ina abinda malai yake so ya ce anan shine ruwa in dai dalilin tsatsa ne suka canza to wannan ruwan babu lahi akan amfani da su abin da ya sa aka wannan matsalar domin ruwan famfo da muke sha ta me suke biyowa ta ƙarni suke biyowa shi kuma ƙarni dole ne in ruwa na bi a cikinsa sai ya yi me sai ya yi tsafa sai ce wa in bi sabunin ya kun kad muzija fa mithlu ma bi tahirin wa khulfuja wa in bi sabunin ya kun kad muziza idan ruwa suka cakudu da sabini fa mithlu ma bi tahirin to kamar abin da ke ga ruwa fahir ne wal kulfu jashi wannan an samu sabani kun san malamai sun kasa ruwa gida biyu akwai alma'u tahir akwai alma'u at-tahur at-tahir shine ruwan da yana da tsarki amma baya tsarkake wani baya tsarkakewa at-tahur ko al-mutahhir shine wanda yana da tsarki kuma yana mi yana tsarkakewa To wasu malamai suna ganin in dai an ce ruwa tahir ne mai tsarki ne, to yana tsarkakarwa. Ana gane da kyau ko? Inan misali ruwan da sabini ya shiga a cikinsu za a iya mi, za a iya mi, za a iya amfani da su. To sai dai magana mafi inganci za a lura da abin da ya fa sabinin. Sabinin ya yi yawa ta yadda za a ma iya cewa sun yi ta daga ƙamshinsu da launinsu da sauransu. In ya yi yawa to wannan ba za a yi ba. ba za a yi ba ba za a yi tsarki da su ba amma dai ruwan masu mine ne masu tsarki ne shi ne ma'anar famithlu ma bi tahirin wal khulfu ja yace mas'alatu tanzifi bil jafafi mithlu siwa tahuri fil khilafi yace mas'ala ta a
at-tanzifu dil jafaf shine ake ce ma lavage à sec wasu matsalolin dole sai mun ga su da turanci dan na zamani ne dan abubuwan da yawa daga turawa ne muka same su eh a da an san wani lavage à sec da ake ce ma lavage à sec shine a bushe abu a wanke abu ba tare da ruwa ba a da in an ce musu ana iya wanke abu ba tare da ruwa ba su mami ba su yarda amma yanzu ko ana yi yanzu misali shadda mafi yawanci ta manyan nan zaka shekara nawa bata lalace ba dan lavage a sik ake mata mana an wanke ta ba tare da ruwa ba to shine malamai suka samu sabani ruwan da wankin da ake yi na busasshe ba tare da ruwa ba ya halatta ko bai halatta ba shine mas'alatu tanzifi dil jafafi mithlu siwa tahuri fil khilafi yace wannan mas'alar kawan misalin ruwan da ba tahur ba ne fil khilafi a wajen saɓani kamar yadda aka samu saɓani ruwan da suke tahir suna tsarkakewa ko ba su tsarkakewa ana gane da ku to haka wannan mas'alar ta lavage asek an samu saɓani wasu malamai suka ce lavage asek wanke kaya ba tare da ruwa ba banza ne domin suka ce la taharata illa bil ma'i babu tsarki sai da mi sai da ruwa to ku me ne ra'ayinku a wannan malam da shi ya gai sabani amma bai yi tarjihi ba anan yana daga cikin adalcin malamai ko abin da yasa malamai suke wannan idan suka ga kowanne ra'ayin shi yana da mi yana da ƙarfi to kai sai a barka a matsayinka na ɗalibi abin da kai ganin ya kai kwanta maka arai sai ka yi me sai ka yi amfani da shi eh جزاكم الله انا انا ايضا هذا هو رايي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما menene illa ta wannan kayan ba za a yi sallah da su ba domin suna da najasa to yanzu najasar an tahiyar da ita kenan illar shi kenan ta tahi bi ghaddin nazri an tariqil izala ala gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace in bil ilaj iktamalat wa tuhiru lima'i sarfin hukmuhu yasiru yace idan bil ilaj iktamala at-tathhiru lima'i sarfin ma'u sarf sune ruwan da aka yi amfani da su to idan aka tsarkake ruwan da aka yi amfani da su bil ilaji ta hanyar magani ana gane da kyau ko abinda ake cewa ma'u sarf ko kuma ilaju ma'i sarf tsarkake ruwan da aka yi amfani da su shine kun san akwai kasashen da suke fama da matsalar ruwa to yanzu su yanda suke yi ruwan da kuke wanka ana gane da su marmakon a zubda su a'a akwai inda suke zuba su koma a tace su a tsarkake su kuma a maido muku su cikin famfo kuna sha wasu ko ala da kyau ba wasu daga cikin kasashen laraba ina tsammani an ce wajen saudiya nan ma haka suke inda suke da matsalar ruwa ba a wasa da ruwa to shi yasa su mafi yawanci ba su ma shan ruwan famfo sai ruwan bido dan ruwan famfo sun san ruwa ne wanda a ruwan su ne na wanka da na hutsari su ne aka bi su ne aka wanke aka maido musu da shi da da turanci suna ce masa disinfection da yazo zije ana gan da ke ko ruwan da aka yi amfani da su a yi disinfection kinsu ma'ana a hudda musu ƙazamta da dauɗa da take a cikin sai a maido a yi amfani da su to shi ma ga hukuncinsa ya ce ya siru inan sauran hukuncin yana a cikin baitin ya ce li aslihi khilafa bakri al-ghaihabi qultu la'allahu wifaqul madhhabi ai hukmuhu yasiru li aslihi hukuncinsa yana komawa ga asalinsa ma'ana al'asul filma'i a tahara asali ruwa menene tsarkaka ne kenan sai a koma ga asali idan an koma ga asali sai a ce to yanzu kenan tun da babu tsarkin babu daudar babu ƙazantar babu najasar a cikin ruwan sai ruwan su koma ami a asalinsu ya ce khilafa bakril gaihabi ya ce saɓanin bakrul gaihab bakrul gaihab wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanabila ana gane da kyau ko wanda shi malam dan mazhaban ne to shi yasa ya kawo sabani me yake suna bakrul ghaihab yace qultu la'allahu wifaqul madhhabi nace mai yuwa wannan shine abin da mazhaba ta hanafiya take a kansa mazhaba ta hanbaliya take a kansa kun san shi malam ɗan ƙasar saudiya ne mafi yawanci kuma malaman saudiya a wata mazhaba suke hanabila shi yasa ga wani mokle ga wani mustala a cikin wannan baitin manzumar da kaji ya ce al-madhhab yana nufin madhhabuhum al-hanafi al-hanbali mazhaba su ta hanbaliya to shine nan malam yace mafi yawancin malamai sun tayi akan ruwa in aka sarkake su wanda bayan an yi amfani da su to malamai suna ganin za su koma kamar asalin su na da sun tsarkaka sai dai an samu sabanin bakrul ghaihab wanda wannan sabanin yana nuna ko ita ce mazhaba ta hambaliya su suna ganin alma'u la yutahharu illa bil ma'i ruwa ba a tsarkake su sai da ruwa to tana iya wa a tsarkake ruwa da ruwa ma'ana la taharata illa bil ma'i to kenan su a ra'ayinsu su ruwa in sun lalace sun riga sun lalace bayan da za a yi ami bayan da za a yi ami a gyara su a tsarkake su to wannan da yake da suna mazhabar ita ce ra'ayi na mazhaba na hanabila kuma ga dukkan alamu malam shi ma anan bai ta akan wannan mazhabar tasu yace tarkibatul asnani laysa yalzamu tahmiluha la dalwudu ifa'lamu yace tarkibatul asnani laysa yalzamu tahmiluha la dalwudu ifa'lamu yace haƙoran da aka sanya ana gane da kyau ko laisa yalzamu tahwiluha inda alwudu'i ba dole ba in an zo wajen arwala sai an juye wannan halishan ba sai an juye wannan haƙoran ba alamu kusan da haka kusan dalilin wannan matsalar daga cikin sharuɗa na arwala a samu mi kada a samu abin da zai hana ruwa su mi su wuce ko yawwa to ai ana kurkure baki ko to a cikin bakin ne ai mi yake haƙoran yake shi kuma haƙoran ba asalin jikinka yake ba misali zobe in kana arwalla sai ka sai ka murza dan ruwa su abu to shi ma kurkura baki irin wannan haƙoran da mutum yake sawa shi ma sai ya murza shi ruwa su shiga ko ba sai ya murza ba ala gane da kyau ko yawwa to shi shine anan malam sai yace laysa yalzamu tahwilu ba dole ba mutum sai ya murza haƙoran dan mi dan saboda shi kan shi kurkure baki ba mi bane baya daga cikin farillai na me na arwalla kuma sannan bayan wannan suke cewa al-yasiru murtafalu abu dan kadan ana yahi shi ma'ana baki ko ina ya samu ya samu ruwa sai dai wurin dan hakuri guda can kasan shi ne bai samu ruwa ba to wannan ma'afuwun al-yasiru murtafalu ba sai ko ana ganin kyau ba na'am malam yace amma tilal ma'rufu fil azfari famani'un wusul ma'in jari ya ce amma verni wannan fencir wannan fenti da ake sawa ga horutta famani unusu lama'in jari yana hana ruwan da ke gudawa su isa gare su isa ga horci inan me yake nunawa inan baya halatta mace ta yi arwalla da mi idan ta yi arwalla da verni arwallarta ba ta yi ba domin wannan horuttan ba su samu ruwa ba wa zufurul murakkabu sina'i wusulu ma'in ma'ahu zumtina'i haka kuma azufur murakkab al-istina'i mata akwai jaraba wai wanga shi ma wani nau'in ado ne wasu farutta ne mata ke durawa su yi musu zangara zangara ala gani da kyau ko su ne ake cewa azufurul murakkab azufurul murakkab sinai su farutta ne wanda ake kerawa in mace na so ta yi wannan yangarta da tabartayan nan ta sai da su wannan faruttan ta zuba ala gani da kyau ko to shine ma da yace su ma ruwa ba sa biyawa akan hurka na asali ya ansa su wa tuhuru man bi sha'riha asbahu bi ghairi jirmin hukmuhu hukmuhu sawahu yace tuhuru man bi sha'riha asbahu sarkin wadda gashinta aka yi masa rini ana gane da kyau ko bi ghairi jirmin in dai har rinin ba yadda jirm hukmuhu sawabu to hukuncinsa shine al-isbagu ma'ana babu lahi arwallata ta yi ai kun san mata suna rina kai ko kala biyu ne nan ba yana so nuna maka hukuncin rina kai bane a'a don kun san kana iya kai abin da yake haramun amma bai hana bai bai da alaka da sallaka ko arwallaka ko ana gane da kyau ko yawwa shi yanzu kawai hukuncin arwallar da aka yi da ni da wannan gashin ne yake so ya gai yace idan rinin an yi sa ne da jirm ko kuma asibg wanda yake da jirm jirm wani wata madda ne wani abu da ake sa ma abin da za a rina kai da shi wanda in aka sa shi kamar roba yake kamar kamar an sama kai fenti ba san ko ana gane da kyau ba kenan in aka rina gashi da shi kamar gashin an sa masa fenti ne kenan in aka yi arwalla yanzu ruwan ba gashin suka taba ba mi suka taba mi suka taba fenti suka taba ba su kwana gan da kyau ba shine yace amma in babu jirm a cikin rinin gashin to wannan babu da hi arwalla ta yi ana gan da kyau ko na'am yace kal hukmi fil adhani wal mas'uqi aw al kuraimati bila furuqi yace hukuncin duka ɗai ne fil adahani a cikin al'adahan su ne mayuka mayu mai da ake shahawa wal masuki masuki shi ne kudur wannan abin da suke barbaɗa ma huska da sauransu mai ƙure-ƙuren nan a wil kuraimati shi kuma krem shi ma duka ne shi wani nau'in mai ne da ake shahawa ga jiki ya ce bila furuki babu bambanci abin da yake so ya ce mai idan dai akwai jirim a cikinsa wannan abu mai kama da fenti wanda in an sa shi ba wata bace yake a'a shi kamar ruhi wata ne yake an shafa shi idan in an yi arwalla arwalla bata mi ba bata yi ba amma in babu jirm babu wannan abu wanda yake mai kamar fenti a cikin mai ko kuma a cikin hoda to wannan babu lahi arwalla tana yi yadda ya kamata wannan duk matsalar mata ce ko nan ana bayani ne akan abubuwan da ake a wajen make up matsalar yanzu makeup ba ma mata kawai ta yi ba wai hada wasu tambaɗaɗi maza suna yin makeup ba ha 'yan daudu kawai ba hatta maza wanda ba 'yan daudu ba su ma suna makeup don su birge mata wannan shi ne kenan malam ya ce qastaratun wa shaddu listinahi ka da'imin hadathi fil niza'i ya ce qastaratun ana gane da kyau ko shi yasa a cikin sanarwa na ce wannan muhara tana da muhimmanci ga likitoci da 'yan kasuwa yanzu za mu kuma wajen likitoci kastaratun ana gane da kyau ko shine catheter catheter urinaire ma'ana abin da ake sa ma mai hutsari idan mutum yana da matsalar yoyon hutsari akwai wata roba da ake sa masa ga al'aurarsa ko bai iya hutsari sai ya hutsari ya rika me ya rika hitowa ta wannan tiyotin shine kastara wasarjul istina'i shi kuma suna ce masa anis artificial shi kuma wani me yake da suna wani huda ne da ake ma mutum ga cikinsa don saboda ya kashi ya rike hitowa ta nan kun sa akwai wanda ke kamuwa da matsala ta hemorrhoid wanda kashi zai ki zai ki hitowa ta dubura ana gane da kyau ko kenan sai a ma mutum huda ta ciki wanda nan ne kashin zai rike hitowa to kenan kishiyar wancan na hutsari ko kenan shi wancan mai yawan hutsari shi kuma wanda mai yawan kashi ko in babu mai yawan kashi to dai wanda bai yin kashi ta rubura yace to wanda yake da wannan kada'imil hadathi fin nizai kamar dai wanda hadasin sa yake zuba ne ko da yaushe fin nizai a wajen sabanin da aka samu a cikin malamai a tsakanin malamai wanda ake ce ma da'imul hadas shine wanda fitsari ke zuwa ma ko da yaushe shi ake ce ma da'imul hadas ko kuma wanda mani yake zuwa ma ko da yaushe eh ba mani ba mazi wanda shi mani sai dalili yake hitowa da dalili mai ƙarfi to malamai sun samu sabani wasu malamai suna ganin wanda yake fama da yoyon hutsari hutsari na hoto mata na hoto masa ko da yaushe to shi yanzu fitsari zai kasance ba zai kare masa arwalla ba kenan baya kilga fitsari daga cikin abin da ke kare masa mi arwalla ra'ayin wasu malamai kenan yana tsammanin malikiya amma sauran malaman sun tayi akan cewa a'a za a ba su hukuncin damul istihada ne mace mai zinin istihada mai manzo Allah yake ta yi duk sallah ta yi ne ta yi arwalla ana gane da kyau ko to kenan sai ya kasance duk sallah zai rika yin arwalla mai fama da yoyon fitsari ko kuma mai wannan gudar wadda kashi yake hito masa sai ya ce mas'alatun hukmul ghasilul ghasilul kulawi kal kharijin najis fi ma qadrubi yace mas'ala ta hukuncin al-ghasilul kulawi abinda ake cewa al-ghasilul kulawi shine dialysis da turanci wankin koda haka Hausa suke ce masa wankin koda to malam yace hukuncin sa kal kharijin najisi fi ma qadrubi to kamar najasa ce da take hitowa a wajen abin da aka rawaito daga malumai ma'ana idan aka hudda ma mutum jini ana gane da kyau ko na koda tunda yanda ake jinin ana hudda sa ne sai a wanke sa a tace sa a tsaftace sa sai a maida sa to in yana da arwalla arwalla shi ta me ta lalace tun muna abin ababi menene at-tahara kuma za mu gamu da wannan matsalar ababi na azumi ana gane da kyau ko an gane al-ghasilul kulawi yawwa wankin mi wankin koda ta yanzu ku shirya makaranta wa man li'udwi nafsihi qad naqala in ba ku san karantawa sai in ci gaba da karantawa to za ka ba a daga murya ومن لعضو نفسه قد ناقلا ومن لعضو نفسه قد ناقلا فطاهر والاتفاق نوقلا فظاهر والاتفاق نقلا وإن يكن من غيره من البشر وإن يكن من غيره من البشر فطاهر من مؤمن أو من كفر فظاهر من مؤمن أو من كفر وهكذا من طاهر الحيوان وهكذا من ظاهر الحيوان ذكي لا من ناجس الأعيان
يلا من نجس الأعيان وجعل البعض الكحول خمرا وجعل البعض الأولى خمرا قلت خلافه لدي أحرى كل خلافه لدي أعمى.
مسألة سأقول نت ما حلا مسألة صعب ما حلا فيه منجس به قد حلا فيه منجس به قد حلا أو استحال فيقال طهرا فهو استهال فيقال طهرا ما المذهب العكس على ما اشتهرا والمذهب العكس على ما اشتهر وما من وما من أجزاء الجنين يصنع وما من أجزاء الجميع يصنع مستهلكا أو غيره فيمنع مستهلكا او غيره فيمنع وجاز رفع الحيض بالدواء وجاز رفع العين بالدواء بإذن زوج مع أمن داء باذن زوج مع النار واختلفوا هل مصحف الجوال واختاروا المصحف الجواري يمسه المحدث في ذي الحال يمسه المحدث في ذي العالي وفي الصلاة اعتمد الحساب وفي الصلاه تعمد الحساب كادت تقاوم فتاني نابا هذا التراويح فلا لنابا والليل إياقل أو النهار والليل إياه أو النهار ببلد فحكمه المختار ببلد فحكمه المختار لا ذات تمايز فكالمعتاد لا تتمايز فبل المعتاد عودوا له فأقرب البلاد عودناه فأقرب البلاد لا يجزئ الآذان بالمسجل لا يجزئ الآثار للمستجل والفرض عندهم به لم يحصل والفرض عندهم به لم يحصل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
مستفعل مستفعل مستفعل
مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam yace wa man li udwi nafsihi qad naqala fa tahirun wal ittifaqu nuqila yace duk wanda kuma li udwi nafsihi qad naqala ya ciratar da aka cire wani bangare na gabobin jikinsa fa tahirun to wannan abin da aka cire tsarkakakke ne wal ittifaqu nuqila an yi ma ittifaqi akan haka abin da ake nufi shine a cire wani bangare na jikinka sai a mayar da shi a wani bangare ana yin wannan a likitanci ana gane da kyau yace wa in yakun min ghairihi min al-bashar fa tahirun min mu'minin aw man kafar idan ya kasance abinda aka cire aka sanya maka a jikinka ba daga gare ka bane ana gane da kyau daga wani ne daga cikin mutane fa tahirun to wannan abinda aka cire aka sa maka tsarkakakke ne min mu'minin aw min kafirin ɗaya ne gabar da aka ciro mamburkin da aka ciro aka samu ka ta mumuni ce ko ta kahuri ana gane da kyau ko misali akwai wanda za a cire ma kodar wani a sanya mishi ko ko kuma a cire kodar ka ta wani bangare a maido ta a wani bangare to in ta wani ce aka sanya maka ɗaya ne ta musulmi ce ko kahuri ce tsarkakakkiya ce ana gane da kyau ko domin kahuri najasar sa ma'anawiya ce ba mi bace ba hissiya ba yace wa hada wa hakada min tahiril hayawani zuki la min najisi la min najisil a'yani yace haka kuma idan ya kasance abinda aka ciro aka sa maka min tahiril hayawani zuki an cira to sani daga dabba tsarkakakka wadda aka yanka la min najisil a'yani ba dabba ba wadda asalinta najasa ce misali aka ciro ijiyar rago aka sanya maka ana yin haka ana gane da kyau ko wannan ijiyar tsakakka ce babu komai sai inda ya kasance ragon mushi ne ana gane da kyau ko yawwa to wannan shine bai halatta ba domin da ya zama mushi ya azamta to a haka kuma dabbar da take ba a cinta asali misali ba a ciro ijiyar jaki a sanya maka domin shi jaki menene ne najasa ne sai malam yace wa ja'ala al-ba'd al-kuhula khamra qultu khilafuhu ladayya ahra yace wasu malumai sun sanya al-kuhul a matsayin giya da ake cewa al-kuhul shine alcohol ana gane da kyau ko wasu malumai suna ganin alcohol giya ne qultu malam yace ni nace khilafuhu ladayya ahra ni a wajena sabanin shi hidacewa ma'ana a gani na alcohol ba giya bace alkol wani abu ne da ake sawa wanda shi ba ruwa ba ne kamar gas yake ana sanya shi misali a wajen turare turare na hesawa ana sanya shi a ciki haka kuma wasu juji ma da ake yi ana sanya alkolkin a ciki misali ji na maltina akwai ɗaya daga cikin malaman nigeria da ya ce haramun ne shanta ina tsammanin wanga ne bin usman na taɓa gani bidiyon ce shi a wayan haramun ne shan maltina me dalilin sa ana sa alcohol a ciki to amma dai mafi ni shi dai taɓa jin ya ce haramun ne dan me yasa aka ce giya haramun ce dan tana bugawa ko to in ka sha maltina tana buga ka akwai wanda taɓa shan ta buga shi a babu ko to wannan shine kenan kenan shine sabanin da aka samu suka ce alhamru ma'i'un shi kuma alkohol laisa ma'iya ita giya ruwa ce da ake sha ta buga shi kuma alkohol ba ruwa bane kamar iska ne ko wani gas gas haka ga ana gane ki kuma shi asali an yi shi ba dan a sha yami ba ya buga a dan ai wasu amfani da su ana sanya shi a wajen wasu sabon da abu kamar misali da na bada wajen buwasan da abin da ya kama da haka kenan idan an ce alkol giya ne kenan duk abin da aka yi da shi haramun ne to da abubuwa da yawa ba za ka sha ba da abubuwa da yawa ba za ka yi amfani da su ba malam ya ce mas'alatun sabulu nid mahalla fihi munajjasun bihi qad halla ya ce mas'ala ta sabunin da id mahalla fihi najar- munajjas wanda abin da ke sa najasa ya shiga a cikinsa ya ce kad halla ya halatta ana gani da kyau ko a bihi kad halla nan ba ya halatta bane ne kaman kaman ya hwada a cikin ne kaman tukunyar sabini ce ake gata ana yi sai aka kawo wani abu wanda yake asalin sa najasa ne aka sa a ciki da aka sa shi sai ya birkiɗe yanzu ba a ma gane najasar kun ba a ma cewa gashi najasa ne da an gan shi an ga sabini ne yace wannan matsalar gata a wistahala fa yuqalu tahura yace kad halla a wistahala an sashi a ciki ko kuma da aka sashi istahala ai taghayyara ya canza daga wannan najasar ya koma sabini fa yuqalu tahura sai a ce ya dahu ya zamanto tsarkakakke ma'ana ya zamanto yanzu ba najasa ba yace wannan akwai malaman da suka bada fatawar ya koma ba najasa ba wal madhhabul aqsu ala mashtahara yace amma a mazhaba wata mazhaba kenan ta hanbaliya ko yace amma ta hanb- a mazhaban mu ta hanbaliya al aqsu ala mashtahara abin da ya shahara shine kishiyar haka abin da yake nufi da wannan shine akwai sabinin da ake yi da wasu dabbobi na najasa misali akwai wani abu da ake huddawa daga cikin jikin aladai ana gane da kyau ko a wajen yin sabini ana sanya shi to shi da aladai komi da a cikinsa menene najasa ne ko to shine ma da yake cewa idan aka sa wannan abun misali a cikin wannan sabinin ya tsarkaka za a yi amfani da sabinin ko kuma bai tsarkaka ba ko kuma ma ba haka ba misali sabinin da aka saba yi a nan na gargajiya ana cikin yinsa sai wani abu na najasa ya gangaro ya fada a ciki shin wannan sabinin za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi ba shi ne abin da malam yake so tattauna a nan malam ya ce wa ma min najza'il janini yusna'u mustahlakan aw ghayrahu fayumna'u yace wa ma min najza'il janini yusna'u duk abin da aka yi ta hanyar ɓangaren jiki na jariri ana gane da kyau ko yusna'u mustahlakan wanda aka yi am- a- aka yi shi dan saboda ayi amfani da shi aw ghayrahu ko ma ba dan ayi amfani da shi ba fa yumna'u to an hana ayi amfani da shi ko kuma a a saye shi kun san lalacewa ta kai ga turawa akwai wani abu da suke huddawa daga jikin jarirai wanda za mu gan shi a can gaba har sunan shi akwai da da faransai wanda na rubuta shi can gaba akwai wani abu da ake huddawa daga cikin jarirai musamman a jininsu wanda ana kere-kere da su to shine ma da yace duk abin da aka hudda na wani bangaren jariri a yi kere-kere da shi to wannan an hana asali ba dan najasa bane li karamati ibni adam na saboda karramta ne karanta ɗan adam da yayi domin jariri shi ma ɗan adam ne yace wajaza raf'ul hayd bid dawa'i bi idni zawjin ma'a amni da'i kuma ya halatta a sha maganin tahiyar da haila maganin da zai hana haila ta zo amma bi idni zawjin da izinin miji ma'a amni da'i tare da ya kasance an aminta daga cuta ma'ana in dai har in ta sha jini mai tsaye da haila da izinin mijinta ne kuma an tabbata da ba za ta kamu da wata cuta ba dalilin rishin zuwan hailan nan to babu laifi واختلفوا هل مصحف الجوال ai kun ga wannan ada babu shi ko ada babu wai maganin ka sha haila ta tsaya da akwai shi da Aisha bata hoshe da kuka ba da aka zo haji haila ta zo mata ai kun ga wannan matsalar ko a cikin littafin fiqh to ka gani amma a yanzu akwai shi kenan matsala ce nazira mas'ala ce sabuwa wadda yanzu ne aka same ta kenan malaman zamanin mu sune za su ba da ni za su ba da fatawa akan ta واختلفوا هل مصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال sun samu sabani wai shin qur'ani na portable mai wanda yake a cikin hadasi baya da tsarki yana iya lokacin da yake dauke da salular ya dauki wannan lokacin da yake cikin hali na rishin tsarki ya dauki ya dauki wannan salular da take da qur'ani a cikin ta ba sai ko ana gane da kyau ba Qur'ani na waya lokacin da kake cikin cikin hali na na rishin tsarki ya halatta ka ɗauke sa an samu saɓani amma magana mafi inganci shine ya halatta ana gane da kyau don saboda shi ƙur'anin da yake a cikin waya abu ne wanda yake ma'anawi yanzu wannan wayar kana cewa ƙur'ani na cikinta ba ka cewa sai an mi sai an buɗa ka gani sannan za ka cewa akwai mi akwai ƙur'ani kuma shi kan shi ƙur'ani in ka buɗo shi ai ba duka bane ƙur'ani ke buɗowa ina ne ke buɗowa shahin da ka buɗo shi ne shi ne yake gwada maka amma ba ƙur'anin gaba ɗaya zai gwada maka ba idan dalilin wannan babu laifi tana cikin rashin tsarki ka me ka buɗa ƙur'ani na salularka ka yi karatu don safaha ce ita kuma safha wani juz'i ne na alƙur'ani ba ƙur'anin bane me kamil wannan shi ne kenan na eh eh na akwai ƙur'ani cikin subhanallah to kun gani jazakumullahu khairan sai ka ce mishi kuma akwai waka ko yawwa to ka gani kenan babu zancen a ce ƙur'ani wannan shi jazakumullahu khairan kaga wannan ita ce fatawa da da hankali kenan hankalin shi kawai ya isa ya nuna masa cewa ba a haɗa abin da Qur'anin salular shi da Qur'ani wanda yake bi shay'un hissi da kuma shay'un mi ma'anawi wannan shine malam yace wa fi salati i'tamidil hisaba kadha taqawim fadhanina ba yace dangane da sallah i'tamidil hisaba babu lahi kana iya ka dogara da hisabi ma'ana da hasashen da ake yi ma'ana ka yi amfani da agogo ka zatta kawimu haka kuma a takawim shi ne kalendiri kenan da ake hidduwa ana gane da kyau ko ai akwai kalendiri da ake hidduwa a ce na wata guda lokutan sallah ga su yadda za su kasancewa malam yace babu laihi kai aiki da shi fadani na ba wa'annan abubuwan guda biyu amfani da agogo da kuma kalendiri ana kalanda fadani na ba waɗannan suna mai gurbin kallo ko amfani da rana ba sa ana gane da kyau ba a takaice dai ya halatta amfani da irin wannan abin da ake na salula domin hasashe ne kuma malaman da suka ce ya halatta malamai ne wanda aka hada na bangarori daban-daban na yadda ake hasashen shi duka suka ba da wannan fatawar kenan ba abu ne wanda aka zo aka bada da jahili ko cikin kai Ina in ka ce ma wani kun ga daɗin karatun wannan manzumar in ka ce ma wani a ya halatta aiki da kalandiri sai ce mai addalilin ka sai ka ce masa duba manzuma tu fiqhin nawazi in an yi daidai ka haddace ma sai ka ce masa wa fi salati atamidil hisaba kadab taqawimi fadani na ba ala ga da kyau ko in kuma kana so ka kala kwale masa sai ka ce وفي الصلاة اعتمد الحساب كذا التقاويم فذاني نابا كاجي دليلي ناهجي كاليكا إن باك يردا باو تنزك يردا قال يتي والليل إن يطل أو النهار ببلد فحكمه المختار wannan karatu akwai daɗi ba ya ce dare in ya tul idan ya yi tsawo awin nahari ko kuma ini ya yi tsawo ba yadda aka saba ba bi baladin a wani gari fa hukmuhul muhtaru to hukuncin da aka zaba ladata ma yuzin fakal mu'tadi idan har ana iya bambance dare da ini nuyi da jurne ana iya bambanta su fakal mu'tadi to za su yi aiki kamar yadda sauran garuruwa wanda suke al'adanci sun saba suke yi ba san ko ana gane da kyau ba ma'ana su za su yi aiki da daren su da inin su bari mu kare sai mu kawo misali aw dunahu fa aqrabul biladi yace wanda ba haka ba ma'ana garin da ba a iya bambanta dare da yini ko da yaushe rana ake yi ko kuma ko da yaushe cikin dare suke fa aqrabul biladi to za su yi aiki da gari mafi kusa da su gari mafi kusa da su wanda ana musu rana ana musu mi ana musu dare wannan abubuwa guda biyu yake nunawa akwai garin da yake mu'tad lokacin dare lokacin mi yini daidai wa daida suke awa goma sha biyu wancan wancan ma awa goma sha biyu wannan shine mu'tad akwai wanda su kuma dare ya yi yawa akan ini akwai garin da ake iya samu a ce awa ashirin duka dare ne awa hudu su kadai ne ne su kadai ne ini to wannan su ma za su yi aiki da yanda suke kamar yanda sauran garuruwa suke yi tunda dai suna iya mi suna iya mi bambanta dare ai an san lokacin azhar shine mi idan rana ta mi ta huta daga tsakiya an san lokacin magriba idan rana ta mi ta wadi an san lokacin asuba idan rana ta mi idan alfijiri ya mi ya huto duk wannan suna iya ganewa to na uku su ne masu matsala su ne wanda dare kawai ake musu ko kummi kawai ake musu ini kawai ake rana kawai ake musu akwai garuruwan da a wuraren duniya haka suke to su wannan za su yi aiki da gari wanda yi kusa da su lokutan sallar su sai su rika amfani da su ana gane da kyau ko wannan shine kenan suka ce wannan kuma dalilin su shine ka'ida rike wannan ka'idar da kyau suka ce ma qaraba shay'a yu'ta hukumuhu ma qaraba shay'a yu'ta hukumuhu duk abin da ya kusa da abu to ana ba shi hukuncin sa ana gane da kyau ko lokacin sallar magriba ya kusa sosai ana gane da kyau ko ko lokacin azhar ya kusa sosai sai kuka yi sallah ba ku sani ba da akwai saura kaɗan to babu lahi sallar ku tabi sallar ku tayi ma qaraba shay'a yu'ta hukumuhu wannan ka'idar da muka yi karatunta wata ran mun zo a cikin fada wannan wata latifa ce to lokacin ni na yi aure abokanmu na riga kowa yin aure cikinsu to ana zaune a cikin fada dama ni ba a jana dan an san ni mai gida ne ana gane da kyau ko to shi gudan abokin namu ya kai kuɗin aure shi kuma gudan bai kai kuɗin aure ba ana gane da kyau ko to yanzu in ana zancen aure shi wanda ya kai kuɗi in ya sa baki sai wancan ya ce masa kai da baka yi auren ba ina kai ina sa ina sa bakin ka cikin haraka aure sai ya ce ai na kai kuɗin aure ma ƙara ba shi a yuta hukumuhu tunda na kai kuɗin aure kenan yanzu ni ma mai menene magidanci ne ana gane da kyau ko wannan latifa ce ta yake suna ta ta ɗalibai malam ya ce la yuzzi'ul adhanu bil musajjali wal fardu indahum bihi lam yahsul kiran sallah da an registrema da turanci mu suke ce masa nan da akwai yan Nigeria masu bibiyan mu akwai wanda suke tabin yan Nigeria ne ya ke ce ma a registrema da yan Nigeria mu suke ce ma a ɗauka dai ko recording yawa kenan kiran sallah da recording a sallah ta farilla inda hum ai a wajen malumai lam yahsuli to bai yi ba aha wal fardu indahum bihi lam yahsuli idan aka yi kiran sallah da rekodin aka sa salula wani rekodin da ake da na kiran sallah wani wani ladani aka sa a masallaci kira to wannan kiran da aka yi bai yi ba bai dauke farlanci na wannan kiran sallah ba ban san ko ana gane da kyau ba kenan da haka dai wannan ita ma kun ga mas'ala ce nazila domin a da ba su da wannan rekodin balle ma har a wannan mas'ala na'am a mun samu awa guda za mu tsaida don a rishire mankin awa guda awa guda muke tsaidawa in mun tsaida in sosai mu ci gaba na subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Mm-hmm.